بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ترى جوات سفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da uku za mu tashi darasi na hamsin da hudu hadisi na ɗari uku da saba'in da biyar babi babu waqtul isha wa ta'khiriha kitabul masajid wa mawaqi'us salat za mu tashi nan muna roƙon ubangiji mana wakilin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da zamu mala ya tsaya akan hadisi na 375 a wannan kitab din yace ana bi Musa al-Ashari radiyallahu anhu an karbo daga bi Musa al-Ashari Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda qala inni kuntu ana wa ashabi alladhina qadimu ma'i fi safina abu musa lashari allah ya kara masa yadda yake cewa na kasance ni da almajirai na ko yan uwana yan uwana abokai na sahabbai alladina qadimu waɗanda suka gabato kuma kuma ta ba annabi alaihi salatu wasalam ya tura wato abu musa lashari abdullahi bin qais a matsayin jakada to inda ya je can a matsayin jakada ambasada sai zanto mutum wajen saba'in sun musulunta duk suka biyo shi da zai dawo madina to da ya tashi cewa madina duk suna biyo shi kace su ma suna zo su zo su kwaci romo irin wanda suke kwata a gaban annabi alaihi salatu wassalam to saboda haka suna zuwa madina nuzulan suka sauka a matsayin wato manyan baki shi baki abu dahan aka hurguri da ake kiran sa budahan shine baki budahan suka sauka a wannan gurin an ce guri ne mai yalwa eh kuma yana da dan kwari haka to sai suka sauka wannan gurin wannan nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina annabi alaihi salatu wasallam yana a madina a lokacin fa kana yadana wabu nabi sallallahu alaihi wasallam inda salatin isha kullu lailatin nafarun minhu to sai ran zuwa na munawaba munawaba shine canji wannan mutum 70 din da suka zo kowa yana so ya ci karatu na annabi alaihi salatu wasallam sai annabi ya wata karatu misali a ce mutum goma goma rana asabar ko ba tsaye kudu ranar lahadi ba bi ranar talata litinin ba ci haka har aka gama da su saba'in din nan shine ya tanawabu yana yi canjin su yana yin munawaba yana ba wa ya ba kowanne wato rana shine wanda yake cewa malamin ji yake da ikon ba da lokaci cewa idan ka je kana zan daukan karatu zai ce da kai to ranar kaza za ka rika zuwa ko da karfe kaza zuwa idan kana son karatun ke albarka to kake yi wannan abu wannan alayhi salatu wassalam ya bayar kuma bayan wannan ma hadisi Abu Sa'id al-Khudri hada mata suka nemi karatu gaban Annabi alayhi salatu wassalam ai Annabi sai ba su rana biyu yace ku rika zama rana kaza da kaza ita ne ne yau kaza wa kaza kiza ko minti biyar aka baka to yi kokari ka kiyaye ta wannan minti biyar din da za a baka sadara daya wallahi za ka samu albarka da yawa a karatu to wannan shine to sai yace suna ana yin mudawaba in wannan suka zo sai wannan su zo waɗannan su zo a wayannan mutane 70 din inda salatul isha kaga lokacin wato yayin sallar isha ka ce daga magariba zuwa isha kullu lailatin kowanne dare nafarun binum ana samun wata tawaga nafar shine daga mutum ɗaya zuwa tara wa istarafna ilayka nafarun min al-jinni yastami'una al-qur'an قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا هذا نفر وتتواقع mutane daga wasu ce daga uku zuwa tara wasu faɗi wani abu da yake kama da haka to sai yace fawafaqna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ana wa ashabi sai muka dace muka haɗu ni da wayannan abokan nawa muka dace da annabi alaihi salatu wasallam a wannan ranar wato muka yi dace wa lahu ba'du shughli fi ba'di amri wani daga cikin wato al'amura ya shagaltar da annabi alaihi salatu wasalam yana kan yana yin wani abu a wata ruwayar an nuna cewa wasu ne suka musulunta annabi yake musu bayanai akan musulunci sai don su bai zo lokacin ne da wato ya ba wa'annan almajiran da suke zuwa kullum magarba zuwa isha wani abu ne wato ya shige masa gaba shine ba da shuguli a shugul shagali a larabci ba irin na bahaushe bane a gurin bahaushe shagali ta su kenan amma a larabci shagali shine yin wani abu mai amfani ko da da nishadi inna ashabal jannati yawma fi shagali ake nufi na bahaushe an ce lalle yan aljanna suna cikin shugule suna cikin shagali amma ba irin na bahaushe ba shi ta su yake nufi faki huna suna cikin annajuwa da jin daɗi sai ce fa ta mabi salati annaba ne da ta wata sai ai akhara sai jinkirta sallah sai fa ta mabi salati sai jinkirta sallah hatta ibaharan layli a sai da dare ya fara duhu shine ibahara ai wato kasra zulmatu wa qila bahar in ta kafa a sai da dare ya kai rabi karfe nawa ne rabin dare yanzu dare na fara yanzu karfe 6 da minti 10 ke sallar magariba alfijir ya kullo nawa biyar da nawa to ka dauka daga karfe shida zuwa sha biyu awa shida kenan ko ka tsara da awa biyar sai ka raba ta gida biyu awa goma sha ɗaya a raba ta gida biyu awa biyar da rabi to awa biyar da rabi a ƙara a kan wato karfe shida tara da rabi sha ɗaya da rabi ko to shi ne rabin da idan kuma rabawa uku kai cewa wani yanki aka samu misali ɗaya bisa uku na daren kaga awa goma sha ɗaya ka raba ta gida uku kana da awa nawa uku da rabi misali ka ɗauka uku da minti arba'in ko uku da rabi to uku da rabi ta ƙara a kan ƙarfe shida za ga goma saura zai ba ba sai da annabi alal aƙalli ya kai goma saura ba a sallar isha'i ba goma saura in baka ce sha ɗaya da wani abu ba to har goma saura suna jira ba a sallar isha ba shine misalin da zaka bayar sai ce wato hatta yuharar layli har sai da dare wato taurari suka fito idan dare ya ƙara duhu shine taurari suke bayyana shine ko kuma dare ya rabi fatara biyu kenan ko dai ya rabi ko kuma taurari suka fito aka samu ɗaya bisa uku na dare sun ba kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito suna jira ba wanda ya tashi yake yau malam ba zai zo ba suka yi ta jira sai yake fa salla bihim sai annabi ya fito musu sallah falan ma qada salatahu yayin da annabi ya idan da sallar shine qada yayi sallar qala liman hadaru sai yake da wanda suka zo din nan wanda suka zo daliban da suka zo yau sai yake ala rislikum kul qabun abu sannu sannu shine ala rislikum kul qabun abu sannu sannu ko kuma ala rislikum shine ai wato istamiru ala hayatikum yadda kuka yi dinnan ku cigaba da yin haka in kun zo daukan karatu ba a zo ba ku zauna ku jira ko kuma ai ta'annahu wa taziru ku rika bi sannu sannu kuna jira wato alkhairi duk lokacin da alkhairi zai zo to ku jira saboda mutanen mu ba sa iya hakuri a ka abin da ya shafi lahira na lokaci mai tsawo amma in duniya ce yanzu aka ce scholarship za a bayar idan aka ce abu layi in sun saba har dare ba a zo ba za a hakura tun da scholarship ne za a jira amma wani abu na alkhairi ne wanda ba a ganin romansa a fili to za a ce an kosa to shine yake cewa to abshiru albishirunku inna min ni'matillahi alaikum yana daga ni'imar da Allah ya muku ku bayan Allah da kuka zo me zai ce annahu laysa ahadun minan nas yusalli hadhihi sa'a duk duniya ba wasu mutane da suke talla a wannan lokacin a yanzu gairukum banda ku kowa ba musulmin ba kowa yayi sallah ku kada kuka rage saboda haka albishirunku cewa kuna cikin ni'imar Allah me yasa saboda bai ji auƙala ko kuma cewa ya yi shakka rawi ma salla hadi sa'a ahadin gairuku ba wanda ya yi sallah a wannan lokacin a duniya a yanzu banda ku kala abu musa abu musa al-ashari yana cikin alwajiran nan yace fa farina bima sami'na min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya farin ciki ya lullube mu saboda abin da muka ji daga bakin annabi alaihi salatu wasallam za mu zo nan gaba mu duk wanda yake jiran sallah ko awa nawa za a yi to ba za a guje ba ana rubuta ma ladar sallah ko to shi sa alkhairi ne mai yawa idan zan iya haƙuri in kalli Sevilla da Barcelona ai awa biyu ana yi to zan iya haƙuri kuma in saurari ladan ubangiji kuma mala'iku na wato yabona zan iya haƙuri a haka Allah amma illa man rahimahullah sai wanda Allah ya dace haka to wannan shine hadisi na gaba 376 an ibn abbas radiyallahu anhu ma kana an kazo da abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda yake a atama rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil aisha wata rana annabi alaihi salatu wasallam yayi jinkirin sallar isha yayi jinkiri na sallar isha shine a atama abba bi ma'ana akhara atara kadan nasu har sai da wasu mutane suka fara bacci shine al-ruqu wa tasabu ma'iqadan wahum ruqudu haka aka ga azabul gaziku zaka yi tsammanin a barke suke amma wahum ruqudu bacci suke amma wanda irin bacci shine rurumi irin baccin da sakwata ke yi rurumi ana zaune yayi bakari yana jin wani abu da yawa in aka tashi zai iya gaya ba an yi wani abu ko da bai ji duka ba domin yi bayani a baya cewa wannan baccin baya karya da wanda kana zaune har gingiri kai yi amma da an zo ko kiran sallah ko karatu ya zai sai ka ji kuma safarka wannan bakin baya kai a lura shine rurumi to shine har sai da sahabbai suka rika wato yin wannan bakin wasai ka zo sannan suka farka waraqadu suka ƙara koma bakin wasai ka zo suka kuma farkawa karo na biyu fa qama umar ibn al-khattab umar dan kada bai mike fa qala as-sala as-sala ke ke dan injiya yana cewa lokacin sallah yayi فخرج النبي الله صلى الله عليه وسلم sai annabin Allah ya fito ka anni anzuru ilayhi al'ana wane mutum hadithul musalsal yace kai ka ce ina gano shi a yanzu lokacin da yake bada labarin annabi ya bar duniya da dadewa amma yana cewa kamar ina gano shi yanzu yaqturu ra'sahu ma wai da ga yawa an hada shi komai sai a lokacin kansa na zubar na digar da ruwa shine yaqturu ra'sahu ma'an wadi'an yadahu ala ra'si ya dora hannunsa a kansa kaga mutum yazo ko ya fito kansa da ruwa ala ga yana kokarin kirce ruwa to sai yake fada annabi ya dora hannunsa a kansa fa qala sai yace laula ana shukka ala ummati annabi yace ba dan kan matsantawa al'umma ta ba la amartu ma yi salluha hakaza da na umarci al'umma su rika yin sallar isha'i a irin wannan lokaci cewa a ja lokacin da to sai yace kana ibnu jurai arawi ne ruwayar hadisin yace ana hada daga hadawu arawi an ibn abbas wanda ya rawaito daga abdullahi da abbas yace fatta fatta battu ada sai na nemi tabbaci da tabbut sai na nemi tabbaci daga gurin ada yanzu wani abu ya faru malam Muhammad ya ga yawo sai ce ba da aliyu tunda suna tare shi haka aka yi shi ma yana gurin to shi ne wato neman tabbatar da zance kenan cewa haka aka yi to sai ne mu tabbaci daga wato daga adawu domin adawu babban ɗalibin Abdullahi da Abbas shine wannan malamin da muka faɗa cewa Allah ya yi masa wata irin zuba idan sa ɗaya wato kamar a a yana da matsala jikinsa rabin jikinsa ya dan shanye yana da dan fakil paralysis sannan wato yanayinsa kana kallon sa ne ka san ba shi da lafiya amma in ya zauna yana ba da karatu Abdullahi da Abbas ko Ibn Umar in aka ji daukar karatu gurin su in kace daga maka ke kake sai ce kabaro a dawo ka tawana shi mata bi amma saboda baiwar da Allah ya mata karatu abin nufi kaga duk da yanayin sa da yake haka ba tafiya yake yi miskini bane yake gabara sai kama wato karatu ganga ganga kuma da sana'a haka yake kamar sai yake cewa kaifa wada annabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihi yadahu sai yake tambaya yaya annabi ya dora hannunsa akan nasa kama an ba'ahu ibnu abbas kama yadda asmalahu ku abdullahi da abbas ya ba ku labari yaya yayi yana so ya samu tabbaci da gare shi yace fastat batu ada nan ne ko oke sai ce fa baddala li ada baina asabi sai an min tabdidi sai an adau sai dan wara mun hannunsa tsakankanin sai wara tsakankanin yan ya'in ya wara wani abu daga tsakankanin yan yatsunsa sun mawada a darafa asabi ala qalbi ra'si sai sanya gefen yan yatsunsa akan kahon wato akan kahon kansa shine daidai goshi ya dora yan yatsun sa daidai goshin sa zai kwatanta bari ya annabi ya ce wannan ruwan na kansa to me faru sai ce a summa zamma sannan sai annabi alaihi salatu wasalam ya hade su shine zamma sannan sai ya hade su bayan ya wannan ware hannun sannan sai ya hade an yatsun shine summa zamma yumiru haka zalika ala razi zai nuna muke yana tafiyar da hannunsa kamar haka kaga da ya ware hannun da yanzu ya hado su ya tattaro hannun ya rika jan hannunsa yana jan gashi sai yana jan hannunsa kamar haka hatta masat ibamu tarafal uduni har sai da babban dan yatsan sa shine ibam ya taba gefen kunnensa da ya janyo hannunsa haka sai ya kawo shi gefen kunne yana janyo gashin sa na'am sai yace min ma yahu yalil waja dan ga wato kusa da fuskar ta ala sulugi a sulugu shine wato kashin nan da yake motsawa da kusa da rami inda kake inda kun kana tauna za ka yana motsawa shine a sulugu me ya zuwa da Hausa na'am eh kai ne yawa kai kai ne shine zuwa da haka wala wasu ke cewa ko ira alade ban gano shi ba haka yake ko na'am kai kai ne ai yawa kai kai ne wai na wajen amma su ba da wasu ruwa ka ce biya ba muka muki ba muka muki yayi nan kenan ko shi kai kai ne a nan gurin wannan kashin da yake motsawa ai za ga nan gurin da yake motsa shi suke ce kai kai ne haka malaman mu na zo suke ba yawa to sai yace um to har sai da wato hannun zai zo kusa da wannan gurin ya to da shi sannan um yumiruha wa nahiyatil linya da gefen gemu domin ka san gemu a larabci ba kawai da bawo yake dauka bane duk gashin da zai to gaba ɗaya na fuskar shi ne gemu ba iya na haɓa ba gaba ɗayan sa tun wanda zai to daga tsabi har ya je ya haɗe duk sunan sa linya duk sunan sa gemu ba wuce ne shi ya dauka iya na haɓa gine gemu gaba ɗaya wanda zai tuwo har nan sunan ta gemu aliyya yawa la yuqasiru baya yi a hankali wala yaqidu kuma baya yi da karfi illa yana yi tsakafakiya illa kazalik a yanayin haka yake yi wato tsakafakiya annabi alaihi salatu wasallam wajen jadin ba da karfi yake kuma ba a hankali yana yi tsakafakiya dan ya tafiyar da ruwan wa qala fi laula an ashqa ala ummi yace annabi ya ce ba dan kar tsananta al'umma ta ba la amartuhum an yusalluha hakada da na umarce su rika yin sallar isha'i a irin wannan lokacin to kun ga ai daga sallar isha komai an gama ba bacci yake zuwa ai to kaga dan an da lokaci daga nan an tafi karfe 9 ko 9 da rabi kowa ya je kwanta ai shikenan kaga an ba ku rara amma ba za ka je makaranta ba amma da dai rara duk hirar da mutum zai da abubuwan da zai ya gama kafin isha'i daga isha'i kowa ya tafi gida ya je gana da iyalansa na'am to shine ma da yake um to shine ma da yake ce wannan hadisin duk da ana magana akan wato zance bayan sallar isha'i amma yana nuna cewa babu laifi a tattauna ai wani magana ta alkhairi bayan isha'i ba laifi dan abin da ba a so zancen banza ne ba a so bayan isha'i yawa in dai na alkhairi ne wanda zai karar da al'umma ko wanda yake maslaha ga mutane ko ga kansa babu laifi kuma sannan hadisin yana nuna ba laifi bane da an tunatar da liman lokacin sallah zai iya yiwa ya shafa ba laifi ba ne amma ya zanto cikin tsari wanda yake kyakkyawa da ladabi kuma wanda yake kyakkyawa babu ce babu tabkir bi suhi babu da yake magana akan an so a yi sammako wajen yin sallah asuba idan za a yi sallah asuba a yi da farkon lokaci fi awwal waqtiha a farkon lokacin ta wa huwa al-taglib shine lokacin da ragowar duhun da akwai lokacin da ake so da zara alfajir ya kullu a lokacin ake so ba a so a da lokacin a yi sallah asuba wa bayani kadir da qira'ati biya da bayani akan gurgurdan aya nawa ake so mutum liman ya karanta a sallah asuba aya nawa hadisi na 377 ana aisha radiyallahu anha qalat tare da Allah ya kara mata yadda take kunna nisa'ul mu'minati matan mu'minai sun kasance hadna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul fajr suna halartar sallah asuba tare da annabi alaihi salatu wasallam suna fita sallah asuba mutalaffiatin bil murudihin suna lulluba da mayafan su ko hijabi ko abin da ya kama da wannan abin da zai lullube jiki shine almirku hijabi mayafi ko ku gani duk shine almirku mutakar zai lullube shi thumma yanqalibna ila buyutihin sannan bayan an idar da sallah su dawo gidajensu hina yaqdina salah lokacin da suka gama sallar la ya'rifuhunna ahadun min al-ghalab ba wanda yake iya gane saboda duhun dare kaga me yasa saboda an yi ta da farkon lokaci akwai ragowar duhun dare a lokacin ba alfajir ya bullo amma akwai ragowar duhu duk wanda yake fita sallah asuba zai ga yanayi ne yanayi akwai lokacin da akwai ragowar duhun daren alfajir ya bullo akwai lokacin da kuma za ka gaba to a irin wannan lokacin da yake da duhun dare a irin lokacin ake magana da akwai lokacin da za ka ga kuma an fito a jinkirta ta ce an ɗau lokaci to kamar sallah azhar la'asar da muka yi bayani a baya azhar kar ta zama fik kullum karfe daya kamar yadda wasu ke yi kullum biyu wayanta kamar Allah ne ya rubuta kullum ɗaya za a yi wayancan ma haka duka ma an zara lawo biya min sunna kamata yin lokacin ya canja to a rika ganin canjin a aikace sai mutane su gane ba fa mu ba ba karfe ɗayan nan muke bi ba ba biyu muke bi ba canjin lokaci da zarar ya canza haka duk iyayen mu kuma bai alami ne koya ba ba da ka koma ikimaru ya kuma koya ma kana zuwa ibiya shi ma ya koya ma har sun sama da lawali da sani gaba ɗaya sun koya ma lokaci ba wanda ya gaya ma ƙarfi babu to wannan shi ne to kaga la ya arifu hunna ahadun min al-galib babu wanda yake gane su saboda wato dare kuma kun ga akwai hadisi da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa su ne ta sallah asuba tana cikin mabiya sallolin da mabiya nauyi ga munafikai yawa saboda haka ana so mutum ya sallace sallah asuba da sallah isha'i kamar yadda ya zo a hadisin Abu Hurairah kuma Annabi yake cewa da mutane sun san alkhairan da yake cikin sallolin nan guda biyu da sun rika zuwan su ko da da jin wato ciki ne yau da haka yana da kyau mutum ya daure ya ga yana wato zuwa sallolin wayannan sallolin guda biyu akan lokaci kar ya bari su rika guje masa dan kai ya fada layin munafikai hadisi na gaba hadisi na 378 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة النبي عليه الصلاة والسلام يا كذا جينا صلى أزهر لوكتين واتو بالهاجرة تجرجي رانا shine bil hajira ta iya shigatul hajri nisful nahar tsakiyar rana an gane ku aqibar zawal shine lokacin rana na zawali kenan rana na zawali to annabi alaihi salatu wasallam yana yin sallah a wannan lokacin sai ce wal asra ita kuma sallar al-asr yana yin ta ita ba wa shamsu naqiya lokacin rana tana faratas babban misali da zaka bayar kamar ki yanzu da ake sallar magaruwa shida da minti goma don san samu ne muku tarihi na shiga ku yi sallah da sannan la'asar ta dawo uku da wani abu in ba haka ba za ku bawa magaruba lokacin da ishe ba duk wanda yake har yanzu hudu zai rika sallah hudu da wani abu to za ga ba ka samun cikakkiyar 2 hours za a yi magaruba ba kuma a ta haka shi za a zo duk wannan karatukan da ake kowane hadisi yana da gurin ta yanayi lokacin longa night da shorter day ko kuma shorter day da longa longa day da kuma shorter night duka yanayin ne kamar lokacin sanyi shine lokacin da ake so musamman wannan hadisan da muke riyawa kai a kula yanzu cewa kowanne a farkon lokacin sa kai sauri kai lokacin sanyi azahar na yi kai ta kawai sha biyu da kwata to da an kira sallah sha biyu da ashirin da rabi ku yi sallah magarba a mulatar karfe uku da ashirin to uku da rabi ku yi sallah domin shida har shida saura za a koma yin magarba to sai ga lokacin ka sai da ki daidai amma idan ka ce za ka bi shi yadda yake a da lokacin da ake da longa di ka ce sai ka rika yin sallar la'asar yanzu ba hudu don Allah yadda za ka gaba ku gama hutawa ba za a yi magarba Allah kuwa domin ka shiga an kira sallah karfe hudu kun shiga kafin ku fito hudu da ashirin a masallaci kuna fitowa za ga kafin kai komai sai ga an kira sallar magarba to kuma ana so alal akalla a samu two hours tsakanin magariba da la'asar in baka bi wancan tsarin ba ba za ka taɓa samun two hours ba wanda za ka da yawa wannan kuma wajibi ne ladanin su koyi waɗannan abubuwa wajibi ne kalandodi da ake duk da yanzu babu ta gwamnati amma ga mai skeli nan ga ta alaji san babu sun sun fito sai ka duba ka gani ga lokacin nan ya fita shine dai lokacin da ake amfani da ko ka rika sauraron falaki kwamiti a masallaci a zauna ce to lokaci ya canza kuma lokacin nan musamman yanzu baya zai kai idan da kalanda kawai zai a bayar dama a ce to kai ladar da magariba da za ko da magariba da ladar da zarar lokaci ya canza a kira a lokacin da ya canza shikenan ba za a rika samun hayaniya a masallaci ba domin lokacin kullun canza yake yau zai ragu da minti uku gobe minti biyar kaga an huta a ba ke authority akan wannan wato al'asar ko akan magarba a ce da zarar rana ta fadi kawai ka kira sallah ba wani da zai zo a jami'an masallaci a wuce ladan da fada wace ka kira mana sallah da lokacin gaji nan gari da haske sai a sai man lokaci ne saboda haka wannan shine abin da ya kamata wato mu lura irin wayannan hadisan muna so mu yi aiki da su ki sai mun rika bibiyar irin wayannan lokuta sai ga muna aiki da su a aikace gaba ɗaya hadisan sai ga kowanne kayan aiki ne wanda yake a jinkirta shi ma in lokacin jinkirin ne kamar wanda muka biya a baya cewa a jinkirta azhar in lokacin ya zai ka jinkirta ba lokacin sanyi ne ake jinkirta azhar domin lokacin ba ka buƙatar wani jin zafi a yin sallah a lokacin sanyi ne lokacin garjin ranar ne lokacin wannan bazara in lokacin da jahannama take numfashi a lokacin da yake jinkirta kuma mafi yawanci lokacin mutane sun san shi lokacin da za ga tunako sun suka gani yawa zabi karnuka da dabbobi suna shiga kwata don neman agaji to a nan lokacin ne lokacin da aka ce a wani gari za a ga mutanen mutum da yawo a saba kawai ya sa tingile ba inda za su kawai a yawo da jiya naira hamsin ko ɗari biyu to duk lokacin ne kwarai ku akwai ran da aka taɓa gaya wani agwagwala da mun taɓa zuwa IBC 2004 irin lokacin nan na zafi saboda zafi aka ce mana ai kawai su a nan saboda tsabar zafi ma za ga mutum ya fito da dare ya hau a taba an yawo da shi ba kuma ba inda zai saboda ya yi sa to wannan shi ne to malai ci gaba da cewa a hadisi na 378 ko an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuwa bil hajira wal asra wal shamsu nasiya annabi yana yin sallah azhar wato bil hadirati da zaharar rana ta yi zawali wa shamsu wal asra ita kuma sallar asr wa shamsu naqiya lokacin rana tana faratar wal maghriba idza waja maghriba kuma rana da faduwa shine waje waje rana da faduwa ko da gari da haske wal isha ahyanan wa ahyanan karatu ya fito ita kuma isha'i lokaci ana dube yanayi wani lokacin a yi ta da wuri wani lokacin a yi ta a jinkirta ba kullum ne za a kai ta goma saura ba a kullum ba ne zai iya yiwa misali ba haka ake yiwa amma wata larura ta faru ko kuma yau karatu ya ja ko wata maslaha tattauna ake a cikin masallaci akan matsalolin unguwa ba a gama ba za a iya ƙara lokaci ne yau ne ne sai a hakura to wannan shine shine ahyanan wa ahyanan lokaci bayan lokaci idan ra'ahu mujma'u ajala idan annabi ya ga an cika masallaci wani lokacin kawai zai ce to ai sallah a farkon lokacin isha wa idan ra'ahu mubta'u akhara idan ya ga dai an yi dikiri yau ba fito ba saboda wani dalili ai kaga duk masallacin da ake jami'i mabiya yawanci limamai da jami'an masallaci sun san duk masu zuwa sallah ba haka ne za ka kautu ka san cewa yau fa alajuwa ne ya baka alajuwa ne ma su goma suke sallah a sahun gaba kullun su ne yau da aka zo sai aka mutum biyar ba ta nan ko da biyar da minti goma ake ta da sallah sai a ce a ɗan tsara minti biyar cewa wata ƙila wayancan bayan Allah yau da yau da jiki da jini aka ake yi maslaha sai a ɗan ƙara da an ƙara wannan minti biyar din an gama tuto ko goma sai a ce to mi sallah da sabon yi wace gari za ka je ɗan uwa na tuntuɓa ya alhaji lafiya jiya kuwa da an ga kwana biyu sai a je to wani bai da lafiya haka sabai suke yi sai a je a yi sallama da wani a je me yake faruwa in kuma dama tafiya zai zai sanar cewa to kana gabana ne na yi tafiya kun ga ɗaya daga cikin la'idodin zama a fa'idodin zama a masallaci kenan wato kowa islamiyya ta'aruf a wannan yanayin ne da an gaba a ganshi a masallaci ba da an ga mutum wani zai shiga magida kwana biyu uku baya nan da an ga wani babban mutum zai shiga magida a ce waye wanda domin an san baya kai za a rika kullum madadi masallaci yana da fa'idodin sa masu yawa kamar yadda muka faɗa a baya saboda haka wannan shine to annabi da ya ga an wato an gaggauto sai ce kowa ya zo masallaci sai ce to a tayar an yi jinkiri sai a ce a dan ƙara minti biyar ko goma wasu waha kanu au kana nabi sallallahu alaihi wasallam salli hazu galatu ita ko sallah asuba kanu sahabbai kenan sun kasance au kana nabi ko kuma annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yusalli hazu galatu yana sallata ta da ragowa duhun dare lokacin da zara alfijir ya kullu da ragowa duhun dare ake sallatar wannan sallar wannan shine abin da ya kawo حديث نقبا أريئك لسبعين نترى عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن تقول لك أبي برزة الأسلمي الله يكارى مسيح دايته وقد سئل عن وقت الصلوات أن يمت تنبيع دنجني دلوكة سلولي قال سيدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس النبي عليه الصلاة والسلام يا كتن جينا صلاة عذاب لوكة درانا كي زوالي والأسرع إتكو صلى العذر wato wayar jawar ra'adu ila aqsal madinati wa shamsu hayya har abun hawa mutum ya hawa abun hawan yana tafiya a hankali ya tafi kankan madina shine muka ce gefen gari kamar yanzu ya fi multara ko can gefen gari inda daga nan zai buda ta fita ya dawo lokacin rana tana baratas ba kuma gudu ake ba eh mutum ya je dawo lokacin rana na baratas shine irin wannan lokacin da muka faɗa idan aka yi ta kamar uku da rabi ko uku da arba'in to za ga an samu cikakkiyar wajen awa wato biyu da wani abu kafin magarba ta yi amma aka ce sai hudu to an shiga lokacin magarba kuma to wayan abubuwan ya kamata a kalla to shi ne yake cewa wayan jiwa ralu ila aksar madinatu wa shamsu hayya mutum zai tafi a hankali a abin hawan sai zai dawo da ya tabbata karshen gari karshen gari shine inda da ya kara gaba kenan kawai kasar zai fara ya je ya dawo alhali rana na nan fara ta ita kana rawi ne ruwa ya yace har abibar da daga abibar da wa nasitu ma qala bil maghrib amma yace amma na manta ne aka fada akan magruba wala yubali bi ta'khir al isha ila thuluth al layl ba komai ba abin da ya da rai dangane da jinkirta sallar isha ya har zuwa 1 bisa 3 dare 1 bisa 3 mun faɗi lokacin da kamar karfe na 10 saura babu laifi ba komai bane dan an jinkirta sallah zuwa sai bisa hukun dare wala yuhibbu an-nawm qablaha ba a so mutane su yi bacci kafin isha'i ba a so wala al-hadith ba'da ba kuma a so a rika hira ta banza bayan sallah isha'i kawai mutum ya zauna ta hira mara amfani bayan sallah isha'i wa yusalli subha ko wa yusalla subha sannan kuma a sallaci sallah asuba ko kuma yana sallata asuba bayan sharifin rajulu bai arifu dalilu har mutum wato ya fita daga masallaci bayan sharifin rajulu bai arifu dalilu wato mutum ya fita daga masallaci ya iya gane abokin zaman sa lokacin da yake sallata asuba kenan wato gari ya fara haske wa kana yaqra'u fi rak'atayn annabi ya kasance yana karantawa a rak'o'in nan guda biyu ta ɗaya da ta biyu aw idahu ma ko ɗaya daga cikin sallolin rakawoyin ma baina 60 ila 100 a surar da ta kunshi aya 60 zuwa 100 idan a raka'a biyu ne zai karanta misali raka'a farko aya 35 ko 40 raka'a ta biyu zai karanta 25 ko 40 dan ba a so yana ɗaya daga cikin fiqhul limanci shine surar farko tafi ta biyu tsawo eh surar farko tafi ta biyu tsawo idan ka tashi yanzu a raka misali in ka karanta wal fajr a raka farko to duk wanda yake binka in dai faqihi ne ya san me yake to ya san abubuwa biyu ne yanzu a kanka ana tsammanin za ka karanta surorin da suke karkashin daga suratul fajr zuwa kasa daga la uqtu bi hadal balad zuwa nasi a nan za ka zabo to ana tsammanin ko dai ka biya la uqtu ko wace ba kuma za ka zo ka dauko mana misali sura a sama ba muna jin ka ta sama to sallah ta yi amma ba karanta fiqh yadda bai gama raka ta ba a matsayin ka na liman dan za ga wasu na wannan takudi misali idan ya zo yanzu sai ya fara a raka'a farko idan ya dauko muku sura a cikin suratul jin kaga yin uku kenan sai kuma ya koma bakara a raka'a ta biyu sallah ta yi amma dai kowa ya san cewa dan a taba ne shine problem sallah ka ta yi alarama amma kawai ana gani an san cewa wannan da a taba ne da a dai shi lawo tunda ba a taba ne to yana ɗaya daga cikin fiqhul imama ka koyi wayannan abubuwan idan a bakaran ka dauko misali ka karanta a izin farko to muna san ayat da zaka biya ta zama ta gaba ba ta baya ba kawai yanzu ka zo ka biya mana amana rasul kawai sai mutuna goma Allahu la ilaha illa huwa la ilaha illa raka'a ta biyu sallah ta yi amma sai samu ne ka fara a ayatul kursi sannan kai amana rasul in sai samu ne in ka biya idan da to mujibul wallahi wa kadanta ko falaki ko nan ko amma ba kai mai idza ja abu dika koma wani lukul da huma zatul lumaza ba sallah ka tayi muna faɗa sallah tayi amma abubuwan da suke kawowa na tsiyo da imama wannan abubuwan ma ana so ka kiyaye an gane ko to wannan shine hakan a tura guda ne ba to haka ake bukata sannan ana so in aya biyar kai a farko to a taurari aya hudu ko uku a kai uku ko hudu ko uku in kuma ba ba haka wato kai kankan kai biyar biyar da domin an samu annabi ya karanta ilazun bilatil abu zala haraka ta farko a ta biyu ma haka ba laifi bane an gane ku yawa amma dai ba a so raka ta biyu ta ta farko tsawo ai haka ma mai alari kariya wata duyulul qira'ati ko a bi raka'atil ula wata wasuduha ko takfiruha fi raka'atil thaniya haka dai ta baka wannan formula wannan formula da mai alari ya kawo haka ake so ka yarda ne to wannan shine to sai yace um to kaga aya 60 me yasa saboda ita sallar asuba da ma sallar karatu so ake in ka fara karatu wanda ya makara wanda baka hakura ya fito ba ana so ya iya samun sallah kaga in dai zaka yi aya 40 harka farko Allah ya doni ko taji ya barka in dai ba da matsala ya taji ba zai iya alwala ya kawo ba kai raka a farko ba mutukar ba ne ce ba to kaga abin da yasa ake so a raka a farko ka ja doguwa ta biyu ana tsammanin kowa ya zo to da ya noni kuma ka ja doguwa tunda kowa yana a ta biyu dama irin jin bidiyo shine ka ja doguwa dan wanda baya nan ya biyo ya taho kaga ka gama doguwarka in Allah ya taimake shi ya zo ya shiga sallah to kowa kana tsammanin yanzu kowa ya zo ba bukatar sai ka kuma doguwa ta yi kowa yana da shi ba musulunci wallahi ko sauƙin gaske ne da shi tsari ne da shi kawai barin tsarin muke amma sauƙi ne da shi zaga ana so idan ka zo ka yi wa mutane sallah ya zauto ka yi sallama kowa yana da nishaɗi kuma limami yana iya sawa mamu nishaɗi sosai kuwa na farko ta hanyar bin wannan ka'idodin sannan abu na biyu ta hanyar yin karatu mai kyau idan wani matsala ta faru ka iya haƙurƙurtar da su ko da ba ka jin larabci ka iya ɗauko suwar da za ta ba su wani nishaɗi duk limamai suna entertaining mamu in zan gada ba amma ba zai yi ka gaji yadda lima mamu bai suka tashi ka ce wannan da a tigar ka ƙara gaji Allah ƙara gaji yadda su za ka yi sai ka ɗauko wani abu da zai sa musu nishaɗi ko da labari ne kawai labarin da za su wani zai iya tuno wani abu a cikin episode din zai iya gane cewa a wani abu ya faru tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da wani to sai ga ka dauki mutum damuwa wani ya zo yana cikin damuwa sai ka turo mar matsala annabi yunus alaihi salatu wasalam ko wato annabi ayyub to sai ga kana sa wa mutane ni shayi wallahi in aka yi sa'a wani ana idarwa zai biyo kai sai wannan ayar da take magana to duk yana da cikin fiqhul imama fiqhu fahimtar ya ake neman yawa to wannan shine to sai yake cewa hadisi na gaba hadisi na wato kaga nan ya ga mana gurgurdan ayoyin da ake so a biya shi da Allah ya kira ta Qur'an al-Fajr wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka ba'ida wa tu ya farkon ayar cikin ne farkon ayar da yake cewa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda aqimin salata ita ce wa qatlil luki tamke kamti la ga sakin layli ita ce wa qur'an al-fajr kaga ba da wata ce qur'a ai wa qira'at al-fajr sallah asuba din ce gaba dai aka kira ta qur'an al-fajr saboda sallah ce ta karatun qur'ani shine qur'an al-fajr domin al-qur'an bi ma'ana al-qira'a lahu bi akmali unwan as-sujud bihi yuqati'u al-layla tasbihan wa qur'ana إن علينا جمعه وقرآن أي أيوة وقراءته القراءة شيني معنى القرآن يوا wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to kaga sannan makruhi ne yin bacci kafin sallah asuba idan kada ka je ka rasa sallar jami'i shine dalili ba a so mutum ya karanta ya sannan sannan kuma makruhi ne yin hira bayan wannan kada mutum ya je wato bacci ya kwashe ko kuma ya kasa samun zalla a zuwa saboda in ya tsaya hira zai kai sha biyu karfe ɗaya yana tatin ko yana kallo to sai kasa sayi zalla a zuwa sai aka ce makaruhi ba haramun bane amma ba karuhi ne Allahu a'lam mala yake dano ake sallah da rabi zara mun ce ba mu taba hadisi da yake ma fara babu fadli salatil jama'a babu da zai magana wato akan falalan sallar jama'a ai ai babi ne da ban ma ba fara ko inda akan wato falalan sallar jama'a wa bayani tashridi fi takhallufi anha da bayanin da za a kan tsanantawa ga wanda yake zuwa ina ga bari ya zama sabon babi ina zaura mun biyu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladanta wanda muka yi da Allah maka kuma sarki ya ce ba na to to masha Allah ko Allah ta tsara sai ga shi Allah oke to to akwai dan bayani da Alhaji zai yi ina ga sai assalamu alaikum